أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau kwanan wata 25 ga watan rabiul akhir shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi kuma ya dace da 30 daidai a watan 11 shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wash-shaytan wallafar Sheikh Wahid Abdussalam Bali hafizahu Allah ta'ala dan uwa idan ba manta ba a jiya mun tsaya inda malam Wahid yake kokarin tabbatar mana da dalilai daga cikin alqur'ani game da tabbatuwar as-sar'u الصرع شيني شافر الجنون ko kuma tafuwar kwakwalwa ta wani bangaren malin ya kawo mana ayar allazi ne akuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas wanda ya kawo mana tafsirai kamar guda uku tafsirin imam al-qurtubi da na al-imam ibn jarir al-tabari dana alhafiz ibn kafirin waɗannan iyasu ya kawo mana guda uku muka tsaya a nan yanzu za mu tashi tafsiri na ƙarshe kuma na hudu shi ne ya ce ƙalar alusi ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri imam alusi ya faɗa ya ce innan labina ya riba hakika waɗanda suke cin riba la ya ƙununa ba za su tashi daga tabarburansu ba illa ƙiyaman ka ƙiyamin masuru'i minar duniya sai kamar yadda a wanda aljani ya shafe shi a duniya yake tsayawa ko yake tashi malai ce wata habbutu abinda ake nufi da tahabbut sai ce tafa'ulun ana kora shi ne ala wazin tafa'ul at-takhabbub at-tafa'ul yace bi ma'ana fi'lun abinda ake nufi da shi aikin ma'ana aikin shine abinda ake nufi da at-takhabbub sai ce wa adulluhu darbun mutawalin ala anha'in mukhtalifa sai ce mafiya mafi yawan fassarar da malamai suke bashi da malaman lugha abinda ake nufi da at-takhabbub shine darbun duka ne mutawali da ke bin juna ala alha'in mukhtalifa a sassan jiki daban-daban ba a waje guda ba balarabe idan ya ce a tahabbuk abin da yake nufi da shi shine irin dukan nan na gaba ɗaya wanda ba waje guda ɗaya za a samu a daka ba akwai dukan da za a ce mutum ya kawo hannunsa ko a dake shi a baya amma duka ta ko'ina a dake mutum a ka a dake shi a kafa a dake shi a baya a dake shi a ka shine suke cewa التخبط ko su ce masa abbarbu ko alwaka di yana ɗaukar ma'anar saboda haka mala yana ƙwari fito mana da ma'anar kalma takhabbukun ne a larabci abinda take nufi shine yadda ka san idan aka zo aka samu mutum ana dukansa ta ko'ina to haka idan mutum ya tashi lokacin da aljani ya taɓa shi za ka samu ba wata nahiya da yake itsawa ya tafiya ya faɗi dama ya faɗi hagu ya tsaya ya zauna haka to daga wannan kalmar suka samu kalma at-takhabbut sai ce qawluhu ta'ala fadin sa Allah madaukakin sarki da yace min al-mas ay al-junun abinda ake nufi da al-mas shine ay hauka yuqalu laraba suna cewa musar rajul huwa mamsusu ma'ana an shafi mutum shi wanda shaidani ko aljani ne ya shafa idza junna idan ya hauka wa asluhu asalin kalmar allamasu bil yadi asalin kalmar almas abinda take nufi shine allamasu bil yadi shine shafa da hannu wasu miya bihi an ambaci shafar aljani da almasu yace li anna shaytana saboda shaytan qadiya qadiya masu rajula yana shafar mutum ne wa akhlaquhu musta'iddatu lil fasad sai kasance sanadaran jikinsa suna shirye da su karɓi ɓacin ko lalata ɗabi'ar jikinsa da shaɗan zai yi idan shaɗan ya shafe shi kuma fatafsudu sai a ɗabi'un jikinsa ko sanadaran jikinsa sai su lalace wa ya haɗu junun sai hauka ya faru shi kenan sai mutum ya ran abubuwa ba irin mai hankali ba na aka ce akhlaq abinda akhlaq yake nufi shine wata kalma ce tsohuwa da likitocin da can kudama'u suke amfani da ita akwai abubuwan da suke cewa akhlaqul arba'a wasu sanadarai ne a jikin mutum wanda su suke taimakawa wajen tsayuwar yanayin ɗabi'ar mutum idan ɗaya daga cikin waɗannan akhlaqin ya tabu to dole mutum zai haɗu da ɗaya daga cikin rashin lafiya a cikin gabansa abubuwa ne da suna kiransu akwai as-safra akwai addam akwai albalgham akwai as-sauda kuma kowanne akwai irin nasa ɗabi'ar akwai wanda yake da ɗabi'ar sanyi akwai mai ɗabi'ar zafi a cikinsu akwai mai ɗabi'ar harara akwai mai ɗabi'ar iska akwai mai ɗabi'ar bushewa haka suke wannan wani abu ne dai da yake ya shafi likitanci tun a da can likitocin giri suke amfani da shi har yanzu kuma da likitancin zamani ya bayyana kuma ya bincike a kansa ya tabbatar da shi ma'ana aka ce akhlaqul arba'a wasu sanadarai ne a jikin mutum wanda su suke tsaye da yadda mutum yake gudanar da al'amuran sa ne da kullum tabi'a ce ta jikin mutum to idan shedan ya shiga jikin mutum ɗaya daga cikin sanadaran nan yake gurbatawa ya lalata shikenan sai mutum ya zama da rashin lafiya dan wannan fata an fahimta to wannan shine abin da malai yake nufi wannan maganar ya dauko ta ne daga littafin alamul jinni fi dhawil qur'ani was sunnah to malin ya gama kawo mana dalili a cikin alkur'ani sai sai al'adillatu minas sunna dalilai daga cikin sunnar annabi kira aminci su ƙara tabbata a gare shi da suke nuni cewa tabbas abin da ya shafi shafar aljanu fa abu ne da yake na zahiri nasi ma ya tabbatar da shi sai ce an ya'ala bin murra qala an karko daga sahabi ya'ala bin murra Allah ƙara masa yarda yace ra'aytu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam salatan ya ce akwai wasu abubuwa guda uku da ni ne na gansu a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ma ra'aha ahadun qabli wala yaraha ahadun ba'di ya ce babu wani bayan ni da ya ga waɗannan abubuwa guda uku kafina sannan bayana ma babu wanda ya ga irin waɗannan abubuwa ma'ana yana gode wa Allah maɗaukakin sarki akan wasu abubuwa da ya gani a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda kafinsa wani bai riga shi gani ba bayan sa kuma babu wanda ya ƙara gani irinsu to za mu zo ɗan abubuwa ne ya ce laƙadi kharatu sai dai shi ya ambaci abu ɗaya ne kawai a ciki ya ce laƙadi kharatu fi safirin ya ce na fita cikin wata tafiya a hatta idza kunna bi ba'd tariqi har lokacin da muka kasance a wani sashi daga cikin sashin hanya wani bangare daga cikin bangarorin hanya mararna bi imra'atin jalisatan ma'aha sabiyul laha sai muka wuce wata mace tana zaune a gefen hanya da wani yaro a tattar da ita wani ɗanta ɗan ƙarami a ƙalat tana ganin annabi sai ta ce ya rasulallah ya manzan Allah haza sabiyun asabahu bala'u ta ce ya rasulallah wannan ƙaramin yaron yana tattare da bala'i masifa ta same shi yana cikin wani hali wa asabana minhu bala'u mu ma sanadiyar abin da ya same shi na bala'i mu ma fa bala'in ya shafe mu saboda babu kwanciyar hankali ba bacci ba kaza ba zaman lafiya dan idan naka bashi idan naka bashi lafiya kai ma rashin lafiya ta kan shafe ka ko da baka ji rashin lafiya a jikinka ba rashin nutsuwa da rashin walwala da zafin ciwon da yaron kai yake ji kai ma yakan shafe ka sai ga kai ma ka zaka ka dawo kan wani mara mara lafiya to abin da take nufi da mu ma asaba na minhu bala'un kenan bala'in naka mu ma ya tsallake ya shafe mu mu ma tace me tace abin da yake damun yaron shine yu'khadhu fil yawmi ma adri kam marratan ta ce ana kama shi a rana ban san adadin da aljanu suke kama shi su fitar da shi a rana ba aljanu suna buge shi su make shi dan karamin yaro ne dan karamin yaro ne kamar yaron da ake ba nuni ko yaron da yake goyi tace amma a rana ban san adadin da aljanu suke buge shi qala sai annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi yace mata na walinihi mi komish mi komish annabi yana kan abin hawansa ita kuma tana kasa sai yace to mi komish farafa farafa'athu ilayhi sallallahu alaihi wasallam sai ta daga shi ta miƙa shi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa ja'alatu bainahu wa baina wasitatir rahl sai ta sanya yaron tsakanin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da tsakanin matokarin siddin sa ma'ana ta sashi a tsakiyar gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kenan thumma fagharafahu da annabi ya tsora shi a gaban sa sai ya bude bakin sa fa nafakha fihi salatan sai annabi ya yi tofi a cikin bakin sa sau uku waƙala sannan sai ce bismillah da sunan Allah ana abdullah ni bawan Allah ne ko ni ne bawan Allah ihsa aduwallah bace fita ya kai makiyin Allah ina fata an fahimta wannan annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kai da aka miƙo masa yaron ya zaunar da yaron a kusa da shi sai ya buɗe bakinsa sai tofi da yawunsa mai albarka a cikin bakin yaron sallallahu alaihi wasallam bayan yayi tofin da yi sannan sai ce bismillah da sunan Allah ihsa aduwallah bace tafi ka ba mu waje kai makin Allah wannan abin da annabi ya faɗa shi kenan ruqiyar annabi ba buƙatar sai ya karanta bakara sai ya karanta ali imran sai ya karanta wattabu sai ya karanta kaza sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta saboda imanin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ba imanin mu bane mu da muke ruqiya yanzu ko imani ɗaya ne ba ɗaya bane shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ya faɗa kenan bayan yayi wannan summa na wala ha iyahu fa qala sannan sai ya mika mata yaranta fa qala yace alqina fi ar-raj'ati fi hadha al-makan fa akhbirina ma fa'ala yace to ki dawo ki haɗu da mu a wannan gurin da muka haɗu idan muka dawo sai ki ba mu labarin kuma me ya faru ma'ana in muka dawo ki haɗu da mu a nan wajen ki ba mu labari ya yaron yake ciki qala marwacin hadisi ya ce fa zahabna sai muka tafi inda za mu je tafiyar da ta fito da mu daga gida muka wuce wa raja'ana bayan mun je mun kammala abin da zamu ni da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai muka dawo wa wajadna ha fi zalika makan sai muka samu wannan matar ko a wannan wajen tana jiran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'aha shiyahun salatu a tattare da ita akwai wasu ɗan awaki guda uku akwai awaki guda uku da ta taho da su faƙala sai annabi ce da ita ma fa'ala sabiyuki ya halin yaron naki me ya faru da shi shin ya samu sauki ko kuma akwai matsala har yanzu faqalat sai ta ce wallazi ba'athaka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ma hassasna minhu shay'an hatta sa'at tace wallahi ba mu ƙara jin wani abu tattare da yaron nan ba har zuwa lokacin da nake maka magana ya tafi kenan to dama akwai shaytanin da annabi shekarar da ya isa annabi ce masa ya tafi ya zauna babu shi babu shi ni da kai ne da yake kowa akwai irin tasa akwai irin tasa matsala idan ya ce da shaɗani ta baka ƙara dawa sai ya ce to kuma gobe sai ƙara dawa ba aka ake wada Allah sai kun yi magana da aljani ce kakka ƙara dawa sai ya ce to gobe sai ga ƙara dawa da mara lafiya an ce ga aljani ya ƙara dawa abin da yake faruwa kenan ko kuma kirkiri ba ya ce ba zan tafi ba ce tafi ya ce wallahi ba zan tafi ba abin da yake faruwa ke abin da yake faruwa ke da gaskiya ne gaskiya ne kwarai da gaske haka al'amari yake amma annabi kira da abokin tsar tabbata a gare sai kaga shi shi da yake Allah madaukakin sarki ya bashi sulta akan shedanu da aljanu babu wani shedani da iso annabi tauran kai shi sai an karanta a baya kun ga wani shedanin aljani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bakin mutane ko na annabi annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ya kama shi ya shaƙi shi ya makure shi saboda ya ji shaƙar annabi sai da yawon bakin sai ya jira akan hannun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ce sai da na ji danshin yawon bakin sa hannu annabi ce da ba dan addu'a annabi Sulaiman ba da sai na ɗaure shi a ɗaya daga cikin fila ɗin masallaci yara a garin Madina sun tashi kowa ya ganshi suna wasa da shi to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi ƙarfin shaidan wannan mata sai ta ce wajen tabir hadhihi al-ghanam ya rasulullah ga waɗannan ɗan dabbobi a ɗanyi balon ijtazar shine shine ana cewa ijtazar shata idan har au zabaha ina fata an fahimta ma'ana ga waɗannan a ɗan yanka a ɗan ci ba da shine ai balon ba yawa ya rasulullah ga waɗannan a ɗan yanka a ci qala sai annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi yace inzil yace da shi sahabin da suke tare da shi sauka khudh minha wahidatan ka ɗauki guda ɗaya kawai daga cikin akuyoyi wa ruddal baqiya sauran ka ba ta kayan annabi ba yayi bane dan ta bashi akuyoyi yayi ne dan Allah subhanahu wataala dan kuma araba yaron da da wahalar da famar da yake ciki a kuma sauƙaƙe wa iyayen yaron su ma wahalar da suke ciki wa zakara al hadith bi tulihi sai ambata hadisin da tsayin wannan hadisi isnaduhu sahihun ma la akhrajahu ahmad fil musnad imam ahmad dan hanbal ya fitar da shi a cikin musnad nasa hadisi mai lamba ta 170 mujalladi na hudu hakanan abubakar ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisi shi ma hakanan imam al-haythami a cikin littafin sa majmu'u zawaid ya fitar da wannan hadisi hakanan imam at-tabarani ya fitar da wannan hadisi hakanan imam al-hakim an-naisaburi a cikin mustadrak nasa ya fitar da shi imam az-zahabi ya inganta hadisi yan hadisi ne da ingantacce ina fata an fahimta yana da shawahid da suke nuna cewa hadisin ya inganta to wannan hadisin wa me yake nuna mana na farko hadisin yana nuna mana ashe da gaske ne aljani yana ne yana shiga cikin mutum haka ne sannan idan aljani ya shiga mutum hanyar da ake bi a fitar da shi shine hanyar me hanyar ambatan Allah madaukakin sarki karanta alqur'ani ko ta addu'a ingantacciya daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan kuma mun ji a cikin wani hadisi babu ne fi ashe mutum yawa aljani magana ina fata an fahimta yau wacin daga shi na annabi ya ce iksa aduwa la fita makin Allah da wa yake da shaitanin yake to sai dai abinda wani zai ce to ai shi aljanin ba a je mai maka da warta ne shine wani zai ce an yadda za ka iya wa aljani magana ka ce ya fita to amma ina aka samu aljani zai maka magana ni da kai kamar yadda nake maimaitawa shine aljini zai iya mai mana da martani idan mun masa magana amma annabi ba ya yi sai masa magana bai isa ba za mu zo mu ji kissa ina ji a gaba ne kuma gabatar da ita bayan ta imamu ahmad dan hanbal yadda suke yadda suka yi akan wani aljini da ya shiga wata jariya za mu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala shi imamu ahmad dan hanbal an samu ba ma zuwa yi wajen ba da aka zo aka gaya masa aka ce da aljini ya shiga jikin wata yarinya a gidan halifa takalmin sai ya dauka ya ce a tafi da shi da aka tafi da takalmin aka ce ga inji amma inji imam ahmad shine turo sako ya ce ka fita daga jikinta takalmin sa ko aka tafi da shi sai aljinin ya ce mun ji mun bi wallahi mun fita imam ahmad idan da cewa mu fita daga garin nan gaba ɗaya wallahi sai mun bar garin duka yace ka ba Allah dole mu bi ka suka fita daga jikinsa ɗaya daga cikin malamai malaman zamanin imam ahmad wanda tsara ne da imam ahmad dan hanbal lokacin da imam ahmad dan hanbal ya rasu sai aka samu irin wannan matsala wannan aljani sai ƙara dawa jikin wannan yariya so da aka sai aka ƙara turowa cewa shi wannan malamin da yake buzu na imam ahmad dan hanbal cewa da Allah ya zo ya ce maka in ji hadisi shi ma sai ya tura takalmin sai ya ce gashi nan aje a yi rata imam ahmad da aka ji aka ce in ji imamu wani ya ce ka fita daga cikin sai ce ba zan fita ba shi ba zan fita ba za mu zo mu cikin sa a gaba insha Allah ta'ala wallahi sai ce ba zai fita ba za ka sai ce ba zai kuce ba sai ce ba zan fita wato ku fahimci wani abu yawa wallahi ita wannan ruƙi da muke gani ya danganta da yanayin imanin da ƙarfin yadda kake bin Allah madaukakin sarki yadda kake bin Allah madaukakin sarki haka Allah madaukakin sarki zai sallada shedanu aka zai sallaka ka akan shaydanu ka sarrafa su amma kai ma dai ga kanin ga kanin ne ka faɗi can ka tashi nan da sauransu kuma ka zo ka tsaya kawai shaydan barazana me bai sani ba kaga da wahala abin kuwa ina fata an fahimta shi sa duk wanda yake kokarin engaging din kansa a cikin wannan harkar to ya kasance ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya baka tasiri duk aljanna da ka zo kai wurkiya daya biyu uku sai Allah madaukakin sarki ya taimaka amma idan ba haka wallahi idan 20 za a bayar ba zai fita Allah maɗauki sarki ya samu dace. Wafi labdin akar ɗan uwa cikin lafazi na daban na hadisin da yi Ahmad wanda Imam Ahmad ɗan Hanbal ya fitar da shi ƙala ya ce haddana wa kiwon قال حدثنا الأعمش عن المنحل عن المنحل بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال وكيء مرة عن أبيه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin ne dai gaba ɗaya ta hakika wata mace ta zo wajen annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ma'aha sabiyul lahabihi lamam tare da ita akwai wani ɗan ƙaramin yaro nata wanda bihi lamamun yana da ciwon hauka ko ciwon shafar aljanu allamam shine aljanu shine ciwon shafar aljanu فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ukhruj adu wallah ana rasulullah fita daga cikin wannan yaron kai makiyin Allah ni manzon Allah ne kala marwacin hadisi yace fa bari'a nan take ko sai wannan yaron ya warke saboda me saboda aljanna da ke cutar da shi ya fita kala yace fa ahadat ilayhi kabshaini wa shay'an min samanin wa aqti sai ita wannan matar ta bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kyautar raguna guda biyu su ne kafshai da wani abu daga cikin mai da kuma cifi ta ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kyautar cifi da kuma mai da raguna guda biyu qala fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da wanda suke tare da shi khudhil aqta karbi cikun wasamana da man wa ahdal kabshaini da ɗaya daga cikin raguna wa rudda alaiha al-akhar ɗayan kuma kaman mata kayanta wannan ruwa ita ma isnadin ta ingantacce ne imam ahmad ya fitar da ita imam al-haythami a cikin majma'u zawaid yace rawu ahmad wa qala rijalu rijaluhu rijalu sahih mazajin da suke cikin isnadin hadisin mazaje ne da imam al-bukhari yayi ruwaya a wajen su ruwaya ta uku an jabir bin abdullahi qala an karɓo daga jabir da abdullahi ansari allah ya ƙara masa yarda ya ce kharajana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati zatir riqa ya ce mun fita tare da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yaƙin da ake ce masa zatur riqa hatta idza kunna bi harrati waqi har sai da muka kai gurin da ake ce masa harrat waqi al harra sune waɗannan baƙaƙen duwatsu da suka zagaye garin madina su ne alharra waƙin ɗin kuma unguwa ce kamar a ce dutsen unguwa ta da ina fata an gane yawa kamar a bauchi akwai wani dutse da ake ce masa dutsen tanshi to unguwa ce in ka je ka ce kawai dutsen tanshi za a kai ka wajen to tanshin sunan wani mutum ne ko sunan unguwa ne ko sunan wani abu ne da an jingina dutsen nan da da wani abu ya tanshi to kamar haka ne harrata waƙin kamar ka ce dutsen waƙin to sunan wajen ne haka sai da suka kawo daidai wajen arabat imra'atun badawiya sai ga wata mata mutuniyar karkara ta bujuro bibnin laha da wani ɗanta fa za'at ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa qalat ta ce ya rasulullah ya manzon Allah hadha ibni qad ghalabani alaihi ash-shaytan ta ce ya rasulullah wannan ɗana ne amma sai dai shaytan yayi galaba ya yi galaba a kansa shaɗan yana cutar da shi ta hanyar yin galaba a kaina a kansa sai annabi faɗaɗa ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce urnihi minni kusanto da shi zuwa gare ni fa'adanatu minhu sai ta kusanto da wannan yaro zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala sai annabi ya ce iftahi famahu buɗe bakinsa ففتحه سيتبوتي باكنسا فبسق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tofi a cikin bakin wannan yaron sun maƙala sannan sai ce ihsa aduwallah mace ya kai makiyin Allah ana rasulullah ni manzon Allah ne qala ha talata marratin ya faɗi wannan kalmar sau uku sun maƙala sannan sai ce sha'anuka bibnika laysa alaihi falan ya'uda ilayhi shay'un mimma kana yusibu sai ta mata sha'anuki bibniki yace to ga danki ne mika mata danki yace to ga danki laysa alayhi babu abin da zai kara samun sa falan ya'uda ilayhi shay'un mimma kana yusibu abin da ya kasance yana samun sa a da yanzu ba zai kara dawo masa ba ma'ana insha Allah ta'ala ya samu lafiya kenan wannan duk irin ruwayoyin bayan wannan hadisin da zamu karanta yanzu ita ce ruwaya da take ta daban wacce ta sha bamban da sauran anna ta' bin abi rabah qala an karbo daga tabi'i ata dan abi rabah yace qala ni qala ibn abbas radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan abbas yace da ni shi ata dan dalibi ne daga cikin daliban abdullahi dan abbas wata rana suna zaune sai abdullahi dan abbas yace da shi ala urika mar'atan min ahli janna yace ata bazan nuna maka wata mace daga cikin al'an aljanna ba ina fata an gane kawai suna zaune kawai sai yace masa bana nuna maka wata mace daga cikin yan aljanna ba sai ga a'a kuma ‘yan aljanna kuma a duniya tana tafiya kuntu bala ya ce sai na ce ya a gaya mu ƙala sai ce haɗe hilmar ati sauda sai ce kaga waccan bakar macen baka ce ma matar ba ma bala rabiya wuce sai ce kaga waccan bakar macen ita ce a tattin nabi sallallahu alaihi wasallam faƙalat abin da ya faru shine ta zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta ce inni usra'u ya rasulullah haƙiƙa aljani yana buge ni aljani yana make ni wa inni atakashaf kuma idan aljani ya buge ni nakan yi tsaraici tufafi na saboda buge-bugen da take da shure-shuren da take yi tufafin ta sukan fita har ta tsaraici ko da a gaban kowane ne ko da a kasuwa ne ko da a cikin mutane ne in dai wani abin ya same ta to za ta yi tsaraici fada Allah li ka roƙa min Allah madaukakin sarki qala sai annabi kira da abinci tsar tabbata a gare shi ce in shi'iti sabarti wa lakil janna idan kin so ki yi hakuri wannan abin da shaytanin yake yi miki ci gaba da yi miki amma kuma Allah ya Allah zai baki aljanna wa in shi'iti idan kuma kin so da autullahi ayu afiki sai roka miki da autullaha ayu afiki sai roka miki Allah madaukakin sarki ya baki lafiya abu wannan fata an fahimta yawa ga koshi ga kwanan yunwa yanzu abin da yake damunta a duniya shine matsalar aljannu sannan kuma idan aljannu suka bige ta tana yin tsaraici to amma kuma an ba ta zaɓi cewa in ta in ta yi haƙuri da wannan ta ci gaba ta rasu kai tsaye an mata tikitin aljanna amma kuma idan har ba ta yi haƙuri ba za a roƙa mata Allah daga yanzu shaitani ya daina bige ta to amma kuma aljanna babu garanti an fahimta kaga an kene za ka yi kenan kaga shi wani wani mutum da ya zo za a tsira da aminci tsara tabbata a gare shi makaho da yana da cutar gani yace ya rasul Allah roƙa min Allah madaukakin sarki dona ya buɗe shi ma sai annabi ya gaya masa haka annabi yace idan kai haƙuri Allah madaukakin sarki zai baka aljanna ka jira makanta ka amma zaka samu aljanna idan kuma kana so sai a maka addu'a ya rasul Allah ni dai amma addu'a wallahi shi kun kawai sai zaba addu'a sai idan sai buɗe annabi yace to shikenan je ka alula ya je alula annabi yace je ka sallar ka abi sallar ka abi annabi ya koya masa wata addu'a yana yi shikenan sai idan sai buɗe shikenan idan sai ya dawo amma kuma aljanna sai an yi kuka to mutane kala kala to amma ita wannan baiwar Allah barkuzi yadda take fa qalat sai ta ce asbir ya rasulullah zan yi hakuri ma'ana ta yadda ta ci gaba da zama a cikin bugewar aljanna za ta hakuri tunda ya ta samu aljanna fa qalat sai ta ce inni atakashafu sai dai kuma ya rasulullah abin da yake damuna shine wannan tsaraicin da nake idan aljannan ya bige ni fadallah li alla atakashafa ya rasulullah ka roka min Allah idan ko da aljannan ya bige ni da daina tsaraici fada'a sai annabi mata addu'a sai hakan ya kasance shine sai daga ƙarshe sai ya kasance ba ta yin wannan abin aljannan sai tana cikin bacci kun ga mutumin da yake cikin bacci Allah a gidansa yake a kwance to a lokacin aljannan yake zo mata ya bige da duk abin da ya ta gama idan ta gama shikenan ta daina yi a cikin mutane kuma har ta bar duniya aljanna ta tabbata a gare ta ta samu aljanna wa hadhihi almar'atu malai ce wannan mata ismuha ummu zufar sunanta ummu zufar alhabashiya yana afirka ce kama rawa zalika al-bukhari fi sahih kamar da imam al-bukhari ya rawaito hakan a cikin ingantaccen littafin an ata daga ata والظاهر ما ليس أبن ديك نظاهري أفيلي أن الصرع الذي كان بهذه المرأة حقيقة إرن الصرع إن ديك تترد وأن مثل كان من الجن يكسن سيدة الجنين بعد تقوى الوابن يقوى وأن حديث شمانا إيه لك تكون حديثا تكون من أشياء الجنين إيه بي إنا إيه شافر متن قال الحافظ في شرح هذا الحديث الحافظ من هذا الأسئلة أن يقرأ في شرح وأن حديث يسي وعند البزار min wajahin akhar ya zo a cikin ruwayar bazar daga wata fuska ta daban an ibn abbas daga shi dai abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda fi nahwi hadhihi alqissa a a cikin kissa mai kama da wannan annaha qalat ita wannan mata ummu zufar tace inni akhafu al-khabith ay yujarridani tace ina jin tsoron wannan mara kirki shedani kenan mugu azalimi ay yujarridani kada ya janye ni daga tufafina kada ya kube min tufafina lokacin da ya buge ni to kaga sai nuna cewa wannan asar din naka daga menene kenan daga aljinni tunda tace inni akhafu al-khabitha ina jin tsoron shedan kada ya cire min tufafi na lokacin da na haɗin da nake shure-shure to sai ƙara tabbatarwa da cewa wannan matsala ta ta daga aljanu ne ba daga ba da ƙwaƙwalwa ba sai ma lati wal khabithu abin da ake nufi da al khabithu huwa shaytan shine shaytan Allahumma inni a'udhu bika min al khubuthi wal khaba'is yawa mun fassara wannan tun a baya ولذلك قال الحافظ بعد سرد سرد طرق الحديث shi sa hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa bayan ya koro hanyoyin hadisi yace wa qad yukhadhu min at-turuq allati awradtuha anna alladhi kana bi ummi zufar kana min sar' al-jinn la min sar' al-khalat yace abinda za a dauka a cikin hanyoyin hadisin idan aka tattara ruwayoyin hadisin wanda na koro su a baya wannan cutar da take tattare da wannan mata ummu zufar kana min sar'il jin ya kasance daga bigewa irin ta aljanu la min sar'il khalqi ba daga bigewa ko kuma faduwa ta dalilin takuwa daga wancan sanadaran da muka ambata a baya ba sune al-akhlaq al-arba'in ta ba takuwa ɗaya daga ciki bane wanda zai haifar da mutum gurbacewar kula ta yadda mutum zai faɗa yana bige-bige kumfa tana fitowa daga bakin sa kamar mai farfadiya kenan ba daga wannan bane malai a wannan shi ne ƙarshen magana da aka ɗauko daga ibn hajar al'asƙalani ina gani sai mu dakata ana insha Allah ta'ala saboda lokaci ya yi sai mu tashi hadisi na biyar idan Allah kai mu sati mai zuwa yanzu dai malam bai ƙare kawo mana dalilai daga cikin hadisi da suke nuna cewa tabbas shafa aljani abu ne da yake da tabbas ko zahiri Allah maɗaukin sarki ya samu dace na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi نعم نعم تو نعم gaskiya ne gaskiya ne lalle shi nasa mai yawa ne ke ya ce wani gaba da riba ne yake cewa shi duk lokacin da aka ba shi kudin ruwa na riba da ya ajiye a banki to yakan yi amfani da su ne wajen gina masallatai ko kai ko kai mutane aikin haji ko abin da ya kamata haka shine da lalle shi kudin ruwan nasa mai yawa ne ke to abinda malami suka ce da mashi irin wannan kudin na ruwa na ruwa idan ka dauka sai malami suka ce kai amfani da shi wajen maslahatul amma shine irin abinda mutane za su amfana da shi gaba daya misali ka gina bohol ko ka gina masallacin ko ka yi wa mutane titi duk dai abinda mutane za su amfana da shi gaba ɗaya sai kai amfani da shi kai amma suka ce kai ba za ka ci ba yawa kai ba za ka ci ba idan akwai wasu mutane ma talakawa ko marasa ƙarfi ku za a iya amfani da shi a sai musu abinci a rarraba ba duk za a iya wannan amma da kai dai ba za ka ci ba ina fata an fahimta saboda haka in dai ya karɓa bai ci wannan abin da ya daidai ne insha Allah ta'ala na'am alarabi ne ka sake bayi ai shi kenan ai abin da ake bukata ana shi ne kada ka samu alhaki kada ka samu alhaki yanzu misali cin riba abin da aka ce zaka yaki da Allah madaukakin sarki sai kai kokari ka kautar da wannan hanyar alal akalla ko baka samu lada ba an dai kai wannan ai ka tsira yawa ka tsira malam ma baka samu kiristoci shi shi riban ko gaskiya ne gaskiya ne amma dai ba zai ba zai bayo a ce dan kiristoci ya su gina coci kai kuma ka dauka ka ci ba amma dai in dai naka ne da kai ka tara kuma bankin ka suka shigo sai ka ɗauka kai amfani da shi wajen abin da mutane za su amfana da shi yawa kamar yadda ake cikin hali na kaka na kanta in kana da kuɗin riba da yawa sai ka ɗauka sai a sayo mutane abinci sai a rarraba musu babu laifi matsala ce a amma titi ya lalace sai a gyara mutane suna buƙatar ruwa sai a ƙa musu bohol duk irin abubuwan abin da ya kamata a yi da shi kenan Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda baka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah muke sarki ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi